ashe an wutar jahannama za a fidda shi Allahu akbar man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu burratin min imanin sannan wanda ya shaida babu sarkin bautawa sai Allah la ilaha illallah amma a zuciyarsa akwai nauyi kamar misalin wato kwayar gero ka gani ko kwayar alkama min imanin wato na imani da Allah shi ma ko an sa shi a wutar yukhraju minan nari za a fidda shi daga cikin wutar sannan man kala la ilaha illa wa fi qalbihi waznu zarratin min imanin wato wanda ya shaida babu sarkin bauta sai Allah shi daya amma a cikin zuciyarsa akwai nauyin nauyin imani kamar kwaya zarra kala abu sa'idin wato abu sa'id yace fa man shakka fal ya qarwa wanda yake shakka da wannan hadisan da muka karanta to ya karanta aya alqur'ani wacce Allah subhanahu wata'ala yace inna allaha la yazlimu misqala zarra yanda Allah ya ce baya zaluntar bayansa ko da misalin ƙwayar zarra kaga ashe in an samu ƙwayar zarra na imani a zuciyar musulmi to babu shakka dan aljanna ne an umara radiyallahu anhu an karɓo hadisi ga umaru radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da shi yace anna rajulan min al-yahudi akwai wani mutum daga cikin jama'ar yahudawa ƙala lahu ya amiral muminina aka ce da shi anna rajulan minal yahudi ƙala lahu ya amiral muminina ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'ashar yahudi nazalat lattakhadna zalika al-yawma idan wato wani mutum a cikin jama'ar yahudawa shi ba musulmi bane sai tambayi sayyidina umaru wato radiyallahu anhu sahabin da na annabi yace da shi ya ya umaru yace na'am yace masa ya sarkin musulmi amirul mu'minin yace na'am yace akwai wata aya fi kitabikum a cikin alqur'ani alqur'anin ku a cikin littafin ku alqur'ani ta qara'una ha muna ji kuna karanta wannan aya law alaina ma'ashar yahud da mu aka saukowa jama'ar yahudawa da mu aka saukowa da wannan aya a cikin at-taura nazalat aka sauka ta sauka gare mu la takabna zalikal yawma ida wallahi wannan ranar da aka saukar da ita za mu zamar da ranar ranar taron idi mu daina komai rannan baɗi ma idan ranar take yomi haka har abada ta zama ranar idi gare mu saboda girmama ayar da kuma falalarta qala ayu ayatin a'irar da yake a rayuwarsa amma baya yayi da kyau wato a daina yin maganganu da yawa abinda aka rubuta shine za a rubuta abinda aka faɗa za a rubuta amma abin da aka yi zancen zuci to idan mutum ya shi komai muninsa idan ba mai kyau bane ya kamata kuma ya istighfari ya ce ubangiji gafarta masa wannan abin yayi nadama amma zunubi kan ba za a rubuta masa ba rawahu ma muslim wannan hadisan guda biyu muslim ya rubuta su walid buhari ta'alikan an nabi sallallahu alaihi wasallama wato an karɓo hadisi ga imamu buhari shi ma ya karɓo wato allah subhanahu wa ta'ala ya gaya a ba huraira ya ce inna allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ta jawaza ya yafe ubangiji yake ce masa wato rubini ibrahim hanifan din nan to addinin da annabi ibrahim ya zo da shi shine allah ya fi so a samhatu hadisi mai sauki kuma babu hadisi mai sauki kamar hadisin nan da annabi ibrahim ya zo da shi shine millata ibrahim hanifan an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo hadisi ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace inna allaha wa ba an ummati la khata wan nisyan wa mastukrihu alaihi abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace an nabi shi kuma ya karbo ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha wa ba'u ummatil khata wan nisyana ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ba'a ya yafi ya yafi wa al'umma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafi wa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda suka aikata na laifi amma akan kuskure kuma mutum ya aikata kuskure ba da gangan ba to Allah ya yafi masa wannan siyana abinda musulmi ya aikata a cikin mantuwa ba da gangan ba shi ma Allah ya yafe masa wa mastukrihu sannan abinda aka tilasa musu su aikata ba dan son su ba to suka aikata na zunubi shi ma Allah ya yafe musu an fahimta ko wannan kwanan nan ma mun karanta shi akan da abinda mushrikai suka sa wato wannan ammar bin yasir din nan akan ƙaryata addinin islama da ya faɗa abinda suka faɗa din nan wato shi kenan sai manzo Allah ya tambaye shi yace me suka ce ka faɗa ya gaya masa abin ba kyau abin da ya faɗa yace ubangiji ya yafi maka tunda tilasa maka akai saboda haka wanda da aka tilasawa ya saba wa Allah ba a kan sansa ba da wanda ya kuskure da wanda ya mantuwa to duka Allah ya yafi musu mun gode wa Allah wannan ibnu majah shine rawaito hadisin ta gani wato wannan fasali na gaba yana ba mu labari ubangiji baya karbar wani addini banda addini islama daga zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ka alqur'ani to duk addinin da mutum ya bauta wa Allah da shi idan dai ba addinin musulunci ba Allah baya karbar sa qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alqur'ani yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi ya bauta wa Allah ba da addinin Islama ba bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi addinin Islama din ya zo da shi sai mutum ya ce shi ba addinin Islaman zai yi ba akwai wani addinin da zai bauta Allah Allah ya ce fa la yuqbalu minhu ba za a karɓi addinin daga wajensa ba wa fil akhirati min al-khasirina in kuma har ya mutu yana addinin ba addinin Islama ba to a lahira zai ga addinin nan nasa a banza yayi shi Allah ya kiyaye mana an ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi ga abdullahi bin umar yaddar Allah ta tabbata a gare shi yace umirtu an uqatila nasa manzo Allah ya ce wato an umarce ni in yaƙi mutane in yaƙi mutane ka gani da wato mushrikai da masu bautar gunki Allah ya ce in yaƙe su sai sun daina bauta wa gunki sannan kuma sun daina yin shirka hatta ya shahadu an la ilaha illallah har sai sun ce Allah ɗaya ne kuma shi za su bautawa wa anna muhammadar rasulullah har sai sun ce da annabi muhammad kuma Allah ne aiko shi da addinin islama ka gani wa yuqimu salata sai kuma sun kama sallah suna yin ta akan wakatinta sannan kuma yadda Allah ya ce a yi ta wa yutu zakata sai kuma sun ba da zakka a cikin abin da Allah ya rubuta su da shi sannan da in daina yakin su in yaƙe su su karma shahada bayan sun karma shahada su tsaye da sallah wakati biyar kuma yadda Allah ya ce a yi ta da zamanin da Allah ya ce a yi ta bayan wannan kuma su ba da zakka to idan fa iza fa alu zalika idan suka yi shaida Allah ila illa wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata to wannan in sun kama wannan asamu minni dima'ahum wa amwalahum shikenan wato dima'ahum dima'uhum jinanansu ko dima'ahum jinanansu wato daina yakin kar a kashe su kar a yi musu komai asamu wato jinin su ya tsare gare ni ba za a yake su ba wa malahun dukiyar su kuma ba za a kwatar musu ba amma idan dai ba su shaida Allah ilaha illallah ba ba sa sallah ba sa zakka to a yaƙe su a kwace dukiyar tasu sannan kuma a kashe su in sun ƙi yin sallah din amma in suna sallah suna zakka suka yi da Allah ila illallah to shikenan da dukiyarsu da da komai da komai nasu da jinin su da ransu wato ba dama a kashe su ba dama a cike su illa bi haqqil islam in kaga an musu wani abu kuma na azaba to wani suka yi wa za a yi kisasi amma in ba kisasi kalqatal kisasan shine kamar a kashe su dan sun kashe wani wa akhdhi zakati min amwalihim ko kuma su hana zakka to musulunci zai karba daga cikin duka zukatansu a dukiyoyinsu amma ba za a kashe su ba sannan kuma wato jininsu da mutuncinsu har da mutuncinsu aka ce wa iridahum wani guri akwai inda aka ce mutuncinsu ma ya tsira dukiyarsu ta tsira jininsu ya tsira in kaga an kashe su ko kuma an musu wani rauni an sare musu hannu ko kafa ko kunne ko wani abu to wani suka yi wa ko kuma in kaga an kwaci dukiyarsu to zakka suka ki fitarwa sai a zo a kirga dukiyarsu a fitar da zakar a bar musu dukiyarsu to abinda kuma wato ya wuce wannan a ɓoye suka yi shi na zunubi wa isabuhum ala Allah sakamakon su kuma ya rage ga Allah amma ba za a yi musu komai ba an jabirin an karɓo hadisi ga Jabir ibn Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallama yace qala wuditu khamsan lam yubahunna ahadun qabli manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace uditu khamsan an yi mun baiwar abu guda biyar lam yubahunna hadun qabli wanda tun daga annabi adam har zuwa kaina din ba taba ba wani irin guda biyar dinnan ba taba wani ba annabi shi ko wani bawan Allah shi ba sai ni aka ba aka ce ya rasulullah menene su yace nusritu birrubi masirata shaharin a wajen yaƙi da za a je yaƙi ubangiji ya taimake ni wato kafirai suka razana wato daga inda na fita har zuwa inda suke tafiyar kwana talatin fargaba ta kama su ta cewa za a je a kashe tun ba a je ba jikinsu ya yi sanyi wato fargaba ta kama su illa kawai in an je a yi ta sarewa ita ni aka taɓa yin wannan baiwa waje irtulu liyal arabu masjidan sannan kuma an sanya mun ƙasa ko ina masallaci ce banda ni ba wanda aka taɓa ba wannan wato kaga dukkan annabawa da dukkan jama'ar musulmi waɗanda wato zamaninsu ya wuce a musulunci suka da shari'a ba wanda aka yarda ya bauta Allah sai a masallaci sai al'ummar musulmi kaɗai kaga wato idan ka lura a yanzu zancen da ake wato idan ka ga masu addini ba na musulunci ba a yanzu za ka ga kullum ba inda za su bauta Allah sai a masallaci duk inda suka je suka bauta Allah wato Allah bai karba ba misali yanzu da addinin da ake kamar na Kirista da suke yi ba dama ka gansu a wani gusuna addini sai dai a cikin cocin to tun zamanin annabi Musa haka ne ba dama a bauta Allah sai a masallaci annabi Isa ma haka ne duk annabawan nan kowanne inda masallaci yake to anan za a bauta Allah amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga an mai da ƙasa ubangiji ya ce ya yarje wa dukkan bawan Allah a jeji kake tafe a cikin gari kake tafe a gidanka kake a ɗakinka kake a kasuwa kake ko ba masallaci ba lokacin sallah yayi kawai sai kai sallah ka Allah kuma ya karba da wanda ya sallah a kan hanya da wanda ya sallah a jeji da wanda ya tsakar gida da wanda ya a kasuwa in dai gurin wato tsarkakakke ne in ya sallah da wanda ya a masallaci duk ɗaya ne banda annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummarsa ba wanda aka ba wannan falala mun gode a Allah sannan kuma ubangiji ya ce ya sanya masa dahuran wato ƙasa ta zama abin tsarki ƙasa kaga yanzu idan mutum wani wakacin sallah ya kama shi amma babu rijiya babu famfo babu ruwa a wajensa gashi kuma zai sallah to na farko ma tukuna sai da zai sallan nan sai dai tsuguna sai bayan gari da ya bayan gari ko kuma ya bawali to yanzu ya zai yi sallah gashi bayan gari ya yi bawali babu ruwan alwala kuma ga kuma wakacin sallah ya yi shikenan zai bari sai ya zo gida ba sai ya zo gida ba sai ya ɗauki hogen ƙasa hogen ƙasa sai ya sa a duburarsa ya goge ya goge ya goge ko dutse ko wani itace wanda ba zai mara rauni ba sannan kuma ya samu hoge ko dutse ko wani abu ya ɗanɗana a jikin a jikin zakarinsa ya ɗanɗana har ya ɗauke danshin to nan kuma ya goge danshin a duburarsa shikenan to ina ruwan alwala kuma sai ya sa hannunsa ya yi taimama ya yi alwala ya yi sallah idan ya gama ya zo ya samu ruwa ba zai sake ba saboda rahamar Allah ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsarkin da kasar yayi wannan tsarkin fitsarin da kasar yayi wannan taimamar daidai take da ruwa dan alwala da ruwa kun gani ai kowa yana yin haka ko to banda annabi sallallahu alaihi wasallam da al'ummar sa ba wanda aka ba wannan falalan Allah mun gode maka to fa ayyuma rajulun min ummati adara karhu salatu falyusalli duk mutumin da yake musulmi ne a duk inda sallah ta same shi ko da ruwa ko ba ruwa ko yayi tsarki ko bai tsarki ba ko yayi alwala ko bai alwala ba yayi taimama a siyeji ne a ina ne kaga dai gashi su waɗanda ba musulmi ba sai a masallaci suke ibada su inda masallacin su yake to amma mu ko ina sai ni alwalar sai ni sallar sai ni alwala da ruwa sai ni kuma da taimama Allah ya karba inji Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ummil lil ganaimu kaga kuma wato da zamanin annaba tun daga annabi adam har zuwa annabi isa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan annabawa ubangiji ya aike su yaƙi garin kafirai idan suka je suka yaƙi kafiran nan kwana ɗaya suka yi wata guda suka yi shekara aka yi ana yaƙin ran da aka ci garin kafiran nan to da dukiyar kafiran da dabbobinsu da mutanensu da kuma dukiyar da suke da ita kowace iri ce ta kuɗi ce ta tufofi ne sai su tattara kayan gaba ɗaya a tare shi idan an tare sai a cilla masa wuta ya ƙone ba a yadda mutum ɗaya a cikinsu annaba nan ya ɗauki abin da ya kai naira ɗaya a cikin dukiyar da aka cire a yaƙi ba sai dai a ƙone ta kawai to amma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala yace ya halatta masa ganimar yaki duk ƙasar kafiran da ya ci to dukiyar a ɗebe a raba musulmi gaba ɗaya sai musulmi a raba musu a ba annabi sallallahu alaihi wasallama nasa sannan sauran musulmi kuma a raba musu nasu ka gani shine can mai shiri ne yake cewa a halala hullahul ganaima wahdahu shi kadai ne wanda Allah ya halittawa ya halattawa ganimar yaki banda shi dukkan annabawa tarawa suke su kone alhamdulillah Allah mun gode ma walam tahillu li ahadin qabli ganimar yaki bata zama halar ga kowane daya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin annabawa na uku na na sauransu kuma waɗanda wato aka halatta masa su ne ya ce wa'uditu shafa'atu sannan kuma an bahi ceto ran tashin alkiyama ran tashin alkiyama an bahi ceton al'ummarsa wato zai ce ubangiji ya kai shi wato ya tsaya a jahannama idan ya tsaya ya ce da maliku ya dinga fitar da al'ummarsa duk wanda yake al'ummarsa ne ya mutu ba da shirka ba duk laifin ka ba'irar da ya fitar da shi daga wuta maliku ya dinga fidda su ya dinga fidda su sai an fidda duk bakin waɗanda aka samu misalin zarratin minal imani a zuciyarsa wani an ba shekara ɗari Allah ya rubuta masa shekara ɗari a wuta wani ya rubuta masa ɗari biyu wani ya rubuta masa ɗari uku wani shekara ɗaya wani wata ɗaya amma an annabi sallallahu alaihi wasallam ran da Allah ya ce masa na baka cetan da mai shekara ɗari biyu da mai ɗari uku da mai komai yawan shekaran in ya je ya ce a fitar da su duk sai a fitar da su gaba ɗaya yace banda ni annaba ba wanda Allah ya ba wannan to ba shi kadai ba har al'ummar sa ma sauran al'ummar sa wato sahabbai da sauran malamai da sauran mutane waɗanda Allah ya yarda da su suka aikata alkhairi to su ma Allah yana ba su cetan domin an ce malamai daga cikin daga cikin su ubangiji zai tambayi wani ya ce ya gaya masa wanda ya taba taimaka masa koda da gabar kara yanka alƙalami koda da lauma ɗaya kuma ya bashi na abinci koda riga ɗaya koda ɗaki ɗaya ko me ya taimaka masa da shi wanda yake bukata fi sabilillah da kyakkyawar zuciya to ya gaya masa shi idan ya gaya masa aje a duba in yana wuta a fidda shi Allah ya ce aje a fito da mutane banda annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda aka ba wannan sai shi sai al'ummarsa ka gani wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yub'asu ila qaumihi khassatan wato manzo sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa jama'a khassatan a keɓe wa bu'istu ila nasi ammatan wato kuma an aiko ni zuwa jama'ar mutane gaba ɗaya domin sauran annabawa kamar su annabi Musa Allah da ya ba su aike da attaura sai ce su su zo su da attauran nan annabi Musa ya zo ya wa bani Isra'ila wa'azi ikira su ga Allah da shari'a da attaura annabi Isa kuma aka bashi injila shi kuma aka ce nasara zai zo ya yi wa to dukan annabi sa annabi Shu'aibu da sauransu kowanne annabi Hudu ga adawa aka ce wa shari'a sannan kuma ya musu wa'azi sannan annabi Salihu samudawa ga sunan dai wato su annabi Shu'aibu mutafikatu mutanen dawal kaba bakin iyakarsu aka ce su yi wa wa'azi amma annabi sallallahu alaihi sallam da Allah ya bashi alqur'ani yace duk duniya gaba ɗaya kai musu wa'azi da shi shi manzon kowa ne annabin kowa ne kuma an aiko shi ga kowa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nazira ban aike ka duniya ba ya muhammad sai gaba ɗaya a kan mutanen wato da fari da baki da nasara da yahudu da majusawa da kuma ko suwane ne alkur'ani an baka shi ka je kai musu wa'azi da shi wanda ya yarda da shi ya addini da shi ya shari'a da shi ya tsira wanda kuma ya bashi ya kama wani ya halaka wannan hadisin rawahul hamsatu wato illa abu dawuda wato masu rawaito hadisi guda biyar duk sun rawaito wannan hadisin sai dai a ba dawuda shine bai zo da shi ba amma amma da buhari da muslim da ibn maja da turmuzi wato duk sun rawaito wannan hadisin ka gani an abi huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo hadisi ga aba huraira Allah ya ƙara yarda da shi shi kuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yace ya karɓo wannan hadisi da zamu karanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi yace na rantse da wanda ran muhammad yake ga hannunsa ga ikonsa shine wato Allah kenan na rantse da girman Allah la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummatu yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar manzo Allah yace na rantse da wanda wato raina yake gare shi duk wanda ya ji mutum ɗaya tak wanda ya ji alkur'ani abin da ya faɗa wanda ya ji wa'azi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ji daga alkur'ani da Allah ya aiko shi da shi ko kuma a hadisansa ya ji a cikin al'umman nan da suke duniya shin al'umman nan wanda ya ji alkur'anin nan ko wa'azin nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma in aka karanta masa abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa aka rubuta shin mutumin nan yahudi ne ko mutumin nan ba nasari ne summa ya mutu amma ko ko mutumin nan wani irin kabila ne ma a duniya summa ya mutu amma mutumin nan har ya sake ya mutu walam yumin amma bai yi imani yayi aiki billazi ursiltu bihi da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari sai mutumin nan in ya mutu yana cikin yan wuta Allah ya kiyaye mana wajibi ne duk wanda ya ji magana alkur'ani ko ya ji hadisin annabi ya yi aiki da shi idan ko ya ki aiki da shi to babu shakka manzo Allah ya ce ya zama dan wuta rawahu muslim wato muslim ya rawaito wannan hadisi Allahu akbar wato babu rabi'u fil iman bil qadari babi na hudu kenan zamu karanta wato wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ga musulmi su ba da gaskiya da hukuncin Allah duk abin da Allah ya hukunta musu mai daɗi ne ko mara daɗi ne su ba da gaskiya da hukuncin Allah qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai komai inji Allah subhanahu wa ta'ala yace mun halicce shi bi qadar wato da iyaka da hukuncinmu mu komai Allah ya halicce shi bi kadarin da hukuncinsa wato ba abin da zai faru in ba ya riga ya ga hukuncin Allah ba fal qadaru abin da ake ce masa qadara huwa taqdirul lahi lil ashiya'i wato hukuncin Allah a cikin komai da ya hukunta mai dadi da mara dadi fil azal tun Allah bai halicci komai ba ya hukunta abin da za a yi a duniya bi hasabi amalihi wa iradatihi da gwargwadon ilmihi saninsa wa iradatihi da kuma nufinsa ka gani الله أكبر عن أبي هريرة شما أن حديث نجب هذا مكرن تايوان أكر أوغا أبا هريرة أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشيكم يا كفو حديث دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي قال مزالة لما قضى الله عز وجل الخلق yayin da ubangiji ya hukunta yin halitta ta halittarsa mutane da dabbobi da komai da komai kataba fi kitabin wato sai rubuta komai da ya hukunta kuma ga halittar a cikin lauhin mafuzu kenan fa huwa indahu fawqa al-arshi abinda ya rubuta innan yana nan a wajensa a sama da al'arshi abinda ya fara rubutawa yace inna rahmati sabaqat ghadabi Allah yace rahamata ta rika azabata saboda haka bayina duk wanda kenan ya mutu ba da shirka ba saboda rigen wato rahaman nan zan sa shi aljanna rahu shihani wa turmizi wato da buhari da muslim da turmizi suka rawaito wannan hadisin wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo hadisi ga abu huraira Allah ya kare yadda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam yace shi kuma ya karbo hadisin daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yace qala ma min mauludin illa yuladu alal fitrat babu wani da a duniya wanda za a haife shi dan nan na musulmi ne ɗan nan na yahudu ne ɗan nan na nasara ne ɗan nan na majusu ne idan dai an haife shi ran da izo duniya to an haife shi akan addinin islam duk ɗan da aka haife shi ko na bayahude ko da banasari ko na arna ko na musulmi to ran da dai izo duniya ɗan musulmi ne shi wannan mutum fa abawahu yuhawwadanihi aw yunasranihi sai dai yana yin wayo tun yana jariri har su wayo to uwarsa da ubansa su nuna masa addinin yahudanci in yahudawa ne su raba shi da musulunci ayu nasara ne ko kuma iyayensa in nasara ne su raba shi da addinin islama su koya man nasaranci ayu majjasa hi ko kuma in majusu ne arna ne su koya masa arnanci din amma da farko da aka halice shi to shikenan dama in an halice shi musulmi ne kawai Allahu akbar wato kamatun tajul bahimatu bahimatan jam'a'a kamar yadda ake ake haifar dabba mara ƙaho kaga dukkan dabbar da aka halitta idan ka duba tsakanin saniya da tinkiya da akuya da barewa da rago da irin su duk abin da yake mai ƙaho ne idan ka lura sanda aka haife shi ba shi da ƙaho za a haife shi kansa sumul amma yana nan yana nan yana girma yana girma sai ga kahon ya fito waka duk dan da aka haifa to musulmi aka haifa sai dai yana girma iyayensa na koya masa nasaranci ko yahudanci ko kuma arnanci ko kuma musulunci din amma da farkon nan dai musulmi ne Allahu akbar wato shine yace hal tuhi suna fi hamin jada'a ko ku kuna gani idan an haifi dabba kuna ganin ta wacce take tana da tana da wato wani tawaya sanda aka haife ta za ku ganta sumul za ku ganta kuma komai nata cikakke ba za ta lalace ba wani abu ba zai faru a jikinta ba to sai tana girma a hankali abin ya faru to ka haka dan mutane yake wato idan ka ga yaro ya lalace to iyayensa koya masa lalata idan ka ga yaro ya kirki iyayensa koya masa kirki kuma summa yaqulu abu huraira sanna abu huraira sai yace wa qara'u in shitum fi dugatallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim ku karanta in kuna so ku ji abin nan aya abin da alkur'ani ya faɗa kenan fitratan lahi wato addinin Allah shine allati fadaran nasu alaiha wanda Allah ya halicci kowa a kansa addinin islama la tabdila li khalqillah babu mai canja addinin halittar ubangiji ko wanne ya kaifa musulmi ne zalika addinin kan wannan shine tabbataccen addini na addinin islama sai dai yaro in ya girma ya koyi addini wani daban amma sanda aka haife shi musulmi ne rawahul arba'atu wato masu rawaito hadisi mutum hudu su rawaito wannan hadisin wani wani nabi sallallahu alaihi wasallam an karɓo ga abu huraira ga manzo sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja adamu wa musa alaihi massalamu inda rabbihima fa hajja adamu musa ka gani Allahu akbar wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da annabi adam da adam musa ihtajja wato kowa ya faɗi hujja wacce yake so ya rinjayi ɗan uwansa a cikinsu kowa ya kafa hujjar da zai rinjayi annan musa na so ya rinjayi adam annabi adam na so ya rinjayi annan musa alaihi masalamu amincin allah ya tabbata gare su inda rabbihi ma wannan hujja ku sun kafa ta ne a wajen ubangijinsu fa hajja adamu musa to sai annabi adam sai rinjayi annabi musa قال موسى دوما أن موسى يأتي أنت آدم الذي خلقك بيده خلقك الله بيده أن موسى يأتي آدم كيني آدم وأن الله يهلكيك دهننسا ونفخ فيه فيك من روحه sannan kuma daga cikin ranka ya busa maka rai kuma wa sajada laka mala'ikatahu sannan ubangiji ya sa mala'ikunsa suka sunkuya suka gaishe ka aljanna waskantuka waskantaka fi jannatihi sannan Allah ya ajiye ka ya zaunar da kai a cikin aljannarsa summa ahbadata ahbadata nasa bi khati'atika ila al-arabi sannan kuma wato ubangiji ya sau summa ahabbata nasa sannan ka jawo ka saukar da bayan Allah mutane bi khadiyatika da laifinka ila al zuwa ƙasa kai adam wato annabi Musa ya gaya masa haka ice Allah ya halice ka da hannunsa sannan ya rubuta busa maka rai daga ransa sannan ya sa mala'iku duk da wannan daraja wato ina gaya masa darajar da Allah ya masa Allah ya maka daraja ya halice ka da hannunsa Allah kuma ya busa maka rai da ransa sannan ya sa mala'iku sun maka sujada sannan ya zaunar da kai a cikin aljannarsa amma duk da wannan falala da ya baka ka sauke bayan Allah saboda laifinka na kuskure ilal ardi an dawo da su ƙasa su ba su zauna aljannar ba saboda haka annan Musa yana ganin Adamu abin nan da ya bai daidai ba ka gani shi kuma annabi Adamu sai ya magana a gaban ubangiji fa suke wannan magana shi kuma annabi Adam sai ya ce fa qala Adam sai annabi Adam ya ce anta Musa allazi istafaka Allah yace kai ne Musan da ubangiji ya zabe ka bi risalatihi da manzancinsa ya zama da kai manzo sannan kuma wa bi kalamihi ya zabe ka kuma ka rika zance da shi a ko ina ko da ba wasu da malaika Jibrilu hmm? wa dakal alwaha sannan ya baka allunan a taura fi hati biyanu kulli shay'in a cikin bayanin shari'ar kowane abu akwai a cikin allunan nan a taura ya baka wa qarrabaka najiyan sannan ya kusantar da kai abokin asiri nasa faɗi kam wajatta Allah ka tabbata taurata qabla an faɗi kam wajatta Allah ka tabbata taurata qabla an akhluqa kala Musa bi arba'ina amal wato sai ya ce to yanzu da na gaya maka wannan Musa da nawa ne daɗewar da wajatta na ka samu ubangiji ka tabar taurata ya rubuta a taura kabla an a haluka tun gaban bai halicci komai ba kala mu kabla an ukhulaqa wato tun ba a halicci komai ba da shekara nawa Allah ya rubuta a taurar da ya baka qala musa sai annabi musa yace bi arba'ina aman wato da shekara arba'in qala adam sai annabi adam yace fa hal wajadta fiha fa hal wajadta fiha wa asadamu rabbahu fagawa Allahu akbar yace fa hal wajadta fiha shin ka samu a rubuce a cikin attauran nan da Allah ya aiko ka da ita wa asa adamu rabbahu fagawa Allah ya rubuta cewa annabi adam ya saba wa Allah ya halaka saboda saban da yawa Allah ya halaka ka samu a rubuta a cikin a cikin taura ka gani Allahu akbar qala na'am yace na samu qala afatalumu afatalumuni ala an amiltu amalan katabahu Allahu alayya an amalahu ya ce to ya za a yi ka zarge ni kai Musa ya za a yi ka zarge ni lallai na samu a rubuce Allah ya faɗa to amma ya za ka yi ka zarge ni akan aikin da Allah ya wajabta shi ya rubuta shi ala na amalahu akan tilas sai na aikata shi kabla an ya haluka ni tun bai halicce ni ba ai dole ne tun da ya rubuta tun bai halicce ni ba wato in aikata wannan abin bi arba'ina sanatan ka ce da shekara arba'in ka ga wannan a rubuce to ya zan yi ban aikata shi ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم to wannan magana maza Allah ya faɗe ta yace fa hajja Adamu Musa wato sai annabi Adam ya rinjaye annabi Musa domin kaddara ce kaddara ce ta sa annabi Adam yayi wannan aiki dan an rubuta tun ba halicce shi ba da shekara 40 to ba yanda zai bai aikata ba wato cin itaciyar nan da yayi rawu rabsatu mutum biyar masu rawaito hadisi suka rawaito wannan hadisin an abdullahi an karɓo hadisi ga abdullahi قال يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يتي من ذا الله يذكر da mu shine mai gaskiya abun gaskatawa yace ina hadakum wato ɗaya daga cikin bayan Allah yujma'u khalquhu ana tattara halittarsa fi badan ummi a cikin cikin uwarsa 40 yawman nutfatan wato kwana 40 yana zaman nutfa shine maniyi a cikin mahaifar uwarsa bayan kwana arba'in a juya shi ya zama alaƙatan wato gudan jini a cikin mahaifar kuma misal zalika kwana arba'in sun ma yakunu mudghatan sannan ya zama gudan tsoka a cikin mahaifar misal zalika kwana arba'in sun ma yunfaku fihi ruhu sannan a rubuta masa numfashi a rubuta ma- wato a hura masa numfashi a cikin mahaifarsa wa yumar bi arba'i bi arba'i kalimatin a hore shi da kalmomi huɗu a ce faɗa bi katbi rizqihi wato a sa mala'iku su rubuce arzikinsa da zai samu a duniya da wanda zai ci da wanda zai sha da wanda zai sutura da wanda zai tara da wanda zai kare da wanda zai bashi a duniya a sa su rubuta shi wa ajalihi a sa mala'iku kuma su rubuce ajalinsa da kwanakinsa da numfashinsa da duk abin da zai a rubuce shi wa amalihi sannan a rubuta aikin da zai yi wato washe ƙiyun ausa ƙidun aikin da zai yi dinnan mai kyau zai aikata a rayuwarsa ko saɓan Allah zai ta aikata a rayuwarsa a rubuce shi kafin tun yana cikin mahaifar uwarsa washe ƙiyun idan kuma ɗan wuta ne a rubuta tun bai fito daga cikin uwarsa ba a ce wani ɗinnan ɗan wani idan ya gama rayuwarsa a duniya in ya mutu ɗan wuta ne ausa idun ko kuma dan aljanna ne a rubuta cewa na din nan komai yayi a duniya karshen sa in ya mutu dan aljanna ne to sai an gama rubuce masa waɗannan sannan ya fito duniya idan ya fito ku a cikin bi- a cikin waɗannan abubuwan da aka ran- aka rubuta guda hudun nan daya Allah ba zai canja ba ka gani cewa ga iya arzikinsa ga iya ajalinsa da zai mutu ga kuma irin aikin da zai a rayuwarsa ko kuma dan wuta ne ko kuma dan alja ɗaya Allah baya canjawa a ciki fa wallazi la ilaha ghairuhu manzala yace na rantse da wanda babu abin bautawa sai shi shine Allah inna ahadakum ɗaya daga cikin al'ummata ka gani la ya'malu bi amalin bi amali ahalin jannati zaka ga yana aiki mai kyau wato tun daga balagarsa ina ayyuka masu kyau masu kyau masu kyau na bin Allah hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya zamo wato ba abin da ya rage shiga aljanna sai bai fi misalin sabi ɗaya shiga aljanna ba ka gani wato ya kusa ya mutu shiga aljanna fa yasbiqu yana nan yana nan saura kaɗan ya mutu shiga aljanna nan da aka rubuta da ɗan wuta ne shi amma a duniya da ya zo yana ta kyakkyawan aiki kuma wannan rubutun kuma sai ya riga ya gare shi faya amalu sai ya koma ya rika yin aiki bi amali ahalin nari irin aikin da yan wuta za su shiga wuta in sun mutu faya da kulaha sai in je lahira kuma ya shiga wutar amma da dadewarsa a duniya ayyuka masu kyau yake ta yi to amma Allah ya hukunta tun yana cikin uwarsa shi dan wuta ne to da haka da ya kusa mutuwa kuma sai ya canja kyawawan ayyukan sai kuma mummunan aiki kuna ta mamaki Allah ya kiyaye mana kuna gani dai yadda al'amuran suke a cikin musulmi gashi nan haka ake yi haka malamai suke haka sarakuna suke haka masu kuɗi suke haka duk jama'a suke ya gani a cikin malamai ga malami ya yi karatu ya yi kuma yana ta ibada to amma yadda Allah ya so da shi da ya kusa mutuwa sai ya gani al'amuransa duk sun lalace kuma ana ta jin tausayinsa haka mai sarautar haka kuma masu kuɗin duk jama'a haka suke ka gani wa inna hadakum ɗaya daga cikin ku la ya'malu za su ga yana ta aiki bi amali ahalin nari a duniya yana ta munanan ayyuka irin aikin yan wuta hatta ma ya kunu baina wa baina ha har sai ya kasance ba wani tsakanin shigarsa da wuta illa zira'u sai abin da bai wuce sabi ɗaya ba wato ya kusa mutuwa ya shiga wutar sai yanzu kwale da kitabu amma ran tun yana ciki Allah ya rubuta cewa shi dan aljanna ne sai ya ga alkitabu wannan rubutun da aka rubuta masa faya sidiku wato ya riga ya gare shi faya amalu bi amali ahli jannati sai koma kuma wato dama Allah ya rubuta shi dan aljanna ne sai koma ya bar munanan ayyukan kuma yana aiki irin na yan aljanna faya da kullu ha ya mutu kuma ya shiga aljanna Allah ya sa muna cikin yan aljanna rawahul arba'atu mutum hudu suka rawaito wannan hadisin an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo wannan hadisi na gaba ga abdullahi bin umar shugaban masu aikata sunna annabi sallallahu alaihi wasallama an ce abdullahi bin umar dukkan sahabbai ba wanda ya kai shi a koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama an ce shi kuma zamanin da shi sahabin annabi ne shi sayyidina umar din ma sahabi ne amma shi abdullahi bin umar ya zauna da annabi ɗan shekaru kaɗan shekararsa goma sha uku annabi ya bar duniya to ya karbi hadisai daga bakin annabi amma yawancin hadisansa ya karba ne daga bakin sahabbai har ya zo ya wuce sahabban kuma a yawan hadisin domin malami da yawa za ka ga malami ya yi karatu a gun malami sai zo ya wuce shi a karatun imamu malam aka ce malaman da ya karatu a gurinsu malami ɗaiɗai ya zai gun wannan malami ya karatu ya koma wancan gu ya karatu imamu malam aka ce malaminsa ɗari uku ne sai da ya karatu gun malami ɗari uku malaman da suka yi karatu a gunsa ya karatu a gurinsu guda ɗari sai da suka da suka yi karatu a gurinsa da yawa za ka ga mutum ya yi karatu gun malami sai ga malaman kuma sun da suna karatu a gurin domin shi ba gurinsu kaɗai ya yi ba ya yi karatun a gun wani wanda su wannan malamin nasa ɗaya ba ya da shi wancan ma ba ya da irinsa to sai ga sun dawo kuma suna karatun a gurinsa ka gani shi sa abdullahi bin umar shekararsa goma sha uku a duniya amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to amma ya karɓi hadisai a gaban annabi domin abin da zamu lura shekara goma sha uku nan larabawa saurin girma ne da su shekara goma sha uku nan sun kai misali ishirin da biyar a cikin mu shekarunmu to ya zo kuma ya tayi a wajen shi sa aka ce dukkan dukkan sahaba annabi ba mai koyi da sunnar annabi kamar sa Allah ya ba mu albarkar su an yi umara an nabi sallallahu alaihi wasallama an karbo hadisi ga abdullahi bin umar shi kuma ya karbo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace qala kullu shay'in bi qada'in wa qadarin hatta al-ajru wal kaysu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kowane abu ka gani ya faru ko ana yin sa to yana faruwa ne da hukuncin Allah da kaddara Allah ba abin da za a yi idan dai Allah bai hukunta shi ba ba abin da za a yi idan dai Allah bai kaddara shi ba hatta ajazu har gajiyawa wal kaisu har kuma hankali duk wanda ka gani ya gajiya to Allah ne ya gajiyar da shi duk wanda ka gani yana da kaifin hankali mai wayo to shi ma kadara Allah Allah ya hukunta mar dama mai wayo ne mai dabara rawahu shayhan wa malik an ce da buhari da muslim suka rawaito hadisin da imam malik an abi hurairah qala jaa mushrikun quraishin an karɓo hadisi ga ba huraira ya ce mashirikan ƙuraishawa wato sun zo gun annabi sallallahu alaihi wasallama yukhasimuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil qadari wato suna suna fada da annabi sallallahu alaihi wasallama wato da hukuncin Allah akan hukuncin Allah fa nazalat fi Allah ya sako da aya yace yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar ka gani Allah ya ce to wato yau mai sabu na finneri su tuna masu shirka in sun mutu ba su tuba ba turan ta kiyama ana jan su a cikin wuta ala wujuhim akan fuskokin su Allah yana ce musu zuku masa sakar ku dan azaba ku koshi da ita ta shafar konar wutar sakara inna kullu shay'in mu kowane abu khalaqnahu mun halice ne bi kadar da hukuncin mu wanda duka gani aljanna Allah ne hukunta dan aljanna ne ba yadda za a yi halakar da shi wannan wanda duk ka gani a wuta dama dan wuta ne duk inda aka kai da kokarin shiryar da shi ba za a iya ba Allah ya shirye mu anibne amr ibn al-asi wato an karbo hadisi ga amr ibn al-asi anin nabi sallallahu alaihi wasallam wato yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace qala kataba Allahu maqadir al-khalaiqi Allah ya rubuta hukunce hukuncen abin da Allah ya kaddara wa halittu qabla an ya khalaqa samawati wal arda tun bai halitta sama da ƙasa ba duk abin da kaga ya samu mutum wato da abin da ya samu to wannan hukuncin Allah ne da mai daɗi da mara daɗi amma idan mutum mara daɗi ya same shi kuma ya ga wanda ya masa sai ta jin haushin wannan mutum domin shi ne ya masa wannan abin ko ya masa dalilin wannan abin tunda abu ne mara daɗi amma wannan mutum bai yi wannan abin ba sai da Allah ya hukunta shi bi hamsina alfa sanatin kafin Allah ya halicci sama da ƙasa sai da ya halicci kaddarar da mutane abin da za su samu da abin da zai same su da shekara dubu hamsin sai da ya gama komai na abin da mutane za su yi da abin da za su samu da abin da zai same su in shekara dubu hamsin sannan ya halicci mutanen kuma sai zartarwa kawai rawahu ma muslim wa turmizi ka gani da muslim da turmizi suka rawaito hadisin wato irin wannan yana daga cikinsu ba da dadewa ba ina mutumin nan jiya da yake hana masu daukan hoton na yau bai zo ba jiya ina ina ina nan yau a zaune ko ina zaga to wato yana hana su jiya daukan hoto ko yana ganin laifi ne suke bai kamata ba ko waɗannan masu daukan hoton sun zo daukan hoton da izini na domin sun je gida suka ce za su ɗauki hoton na ce musu to ku je wajen karatu to saboda haka suka zo suka ɗauka to ka gani abinda mutane suke yi idan da yana ganin wannan bai mun daɗi ba to akwai abin da ya fi wannan rashin daɗi bari in faɗa masa ya ji wato ba da dadewa ba na je wani gari karatu da na je karatun sai muka yi karatun muka gama sai waɗansu mutane guda uku suka zo suka same ni suka ce suna so in je garin su in yi karatu sai na ce to ina ne garin ku sai suka faɗa min sai na ce to ban san garin ba sai wanda yake jamin baki sai ya ce min shi ya san garin na ce to yanzu tun da mun yi karatu a nan mun daɗe zan koma gida in sake dawowa na ce ka san garin eh to ka zauna zan zo in same ka mu tafi garin nasu wace rana zan zo muka aje rana kaza zan zo Allah da ikonsa na tafi gida na huta ranar tana yi kuma sai na taho ko da na zo sai na samu shi wannan mutumin da ya ce za mu je wato shi ya tafi harkarsa kuma baya garin da na zo na same shi na samu mai masauki na wanda yake saukata sai na ce masa ina wani sai aka je gidan sai aka ce ai baya nan tun tafiya ta da kwana biyu ma ya bar garin shi ya tafi wani gari wani ga mai yace ya tafi wani gari na ce to shikenan ya za a yi kenan sai wannan mai masaukin nawa sai ce mun to yanzu abin da za a yi tun da gari kaza ne na san garin kuma ina da aminai na a garin abokaina yanzu sai mu sai mu saka a mota ka tafi garin da ni da wani abokin tafiya ta da muka tafi da shi sai na ce to sai aka kirawo wato aka ce a samu mota wacce za aka samu mota da farko ka ji hukuncin Allah fa muke magana akan kaddara wato motar da za ta kai mu wancan garin kun san fijo mutum nawa take dauka biyu a baya tsakiya uku ko biyar kenan tsaya a gaba ko to mu goma sha biyar aka saka a fija akwai daɗi a nan mu goma sha biyar a fijo da wannan sa a motar nan da ɗaukar hoto wanne ya fi rahin daɗi to amma muka haƙura da hukuncin Allah a gaban nan mun hudu ne a gaban muka tafi garin shi wannan wanda ya ɗauke mu a motar hukuncin Allah da muka je rabin garin sai ajiye ma garin to mu ba san wancan garin ba sai ce kuma shi ba shi da jama'a da zai tafi da saboda haka nan zai sauke mu ya sauke mu a taya ba mu san kowa ba mu san garin ba ba mu taɓa zuwa ba muka yi ta zama har wani lokaci bayan azahar Allah ya sa muka samu mota wacce za ta tafi can garin aka ɗauke mu a mota aka kuma shi ma wannan da ya kai mu wani garin shi ce anan zai aje mu zai mu nemi wata mota muka shiga wannan motar muka biya aka tafi da mu da muka je shi wannan mai masauki na nan ya ga mun ka je gidan wani aboki na ne yana nan a bakin tasha ka je ka sauka anan ka ce in ji ni ne ne maka masauki da mu sai ce to alhamdulillah shi ganin muka sauka a garin da la'asar sai muka je wannan gidan da muka je tafiya ya yi da ya ji labarinmu